أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم زعم تاشي حديثي ندري تقص دا أربعين دبي فأم أيكي عليه الصلاة والسلام inda yake cewa a amaru ummati ma baina sittina ila saba'ina wa aqalluhum man yajuzu zalika manzo Allah yake cewa rayukan al'umma na galibi suna mutuwa ne tsakanin shekara 60 zuwa 70 kadan akan samu wanda ya wuce wannan haizi kaga ma'aiki sanda ya faɗa wannan hadisin da tsawon lokaci amma shi tsakanin 60 da 70 din ya koma ga Allah sayyidina abubakar haka sayyidina umar haka sayyidina aliyu haka nana aisha haka duka range din su daya a shekaru kaga da yace kaɗan ne suke wucewa kallon sai kila irin sayyidina usman da yake da 83 sai kaɗan sai irin su ammaru dan yasar da suka kai 96 sai misali kamar su anas dan maluku da suka kai 100 da wani abu amma galibi duka in zaka kirga sabon wanda suke wuce wannan range din da kaɗan ne kuma har yanzu abin a haka yake wannan na daga cikin tausayin ma'aiki ga al'ummansa na daga cikin ƙaunan da manzon Allah yake ma al'ummansa na daga cikin kulawa da yake musu menene hikiman annabi ya faɗa musu shekarunsu saboda karkashen take kana miƙe ƙafa to in ka ga kai tsawon rai har ka kai arba'in to daga lokacin ba ana buƙatar ka fara shirin jin daɗi ba ne ka fara shirin komawa ga Allah ne kalla ma kila ka kai ishirin din amma mu yanzu da bature ya tashi yaudarar mu watan ba yahuda ya gama da mu sai dai amma akwai Allah da ya tashi cutar mu sai ya mana wani irin logic why life begins at 40 rayuwa na farawa ne daga shekara arba'in a lokacin fa da ake komawa lafiya komawa ga Allah yanzu imamu sayudi Allah ya masa rama yana ba arba'in baya ya daina karantarwa ya daina shiga jama'a ya daina wasu harkoki na mu'amala ya koma ɗaki daga ibada sai rubutu kuma manyan bayan Allah da yawa haka suke akwai shekarun da suna kaiwa sai ibada daga ibada wasu daga ibada sai karantarwa daga wasu kuma in ba su da halin karantarwa sai su shagalta da ibada muku a lokacin sai ga a lokacin an maida ma mutum zuciyan shi budurwa ina tunanin ai in ban sama yau ba zan sama gobe zan iya yin kuɗi gobe daga fa arba'in din nan ka riga ka gama cika ƙasa ake daga lokacin ne za ga an fara neman ma ido gilas daga lokacin ne tauna kashi sai da dibara ko ba haka ba ne to amma maimakon lokacin da mutum ya kai arba'in sai ya fara himmansa ya karkata shi wajen ibada da gyara abin da ya lallata a baya ko Allah ya riskar da shi da rahamansa wannan shawara ne manzo Allah ya faɗan mana abu ne mai matukan tsada dan hankalin mai dawo jikin shi yasa misali wannan hadisin sashin malaman hadisi sun kawo hadisin a cikin mawdu'atul hadis amma wannan kuskure ne da misali kallama Ka ga mutum ya ketare malami duk ilimin shirkakkai mamakin ya yi kuskure saboda ba ma'asumi ba ne maulan mu shi alila harazimi radiyallahu ta'ala an idan aka kawo mashi korafin mutum ya yi ba daidai sai ce to ai ba a yi mai shakki ba an fahimci shakki ko ya ce duk wanda ba a tsaga kirjin shi an fitar da wannan bakin abin da ake aka cire ma shugaba ba to kakkai mamaki dan yayi ba daidai ba kar ka taɓa mamakin yayi ba daidai ba manzan Allah ne kaɗai insanul kamil sai halifan da ya kai kololuwan martaban gilafa daga cikin halifofinsa Allah ya kan yi musu wannan baiwa din wani hadisin fakar sahahu ibn hibban malam yake cewa lan yasib man zakara fil mawdu'at wanda ya ambaci wannan hadisin a cikin mawdu'at bai yi daidai ba yayi kuskure imam ibn hibban ya inganta hadisin da hakim wa hasanahu tirmizi wa lahu turqun ukhra dan hadisin hakim ya rawaito ibn maja ya rawaito tirmizi ya rawaito ibn ibban ya rawaito baihaqi ya rawaito hadibul bagdadi sun rawaito hadisi ne sahihi ba ma hadisi ne hasani ba hadisin mu na gaba la tabdahu amwatukum bi sayyiati a'malikum ko kuma la tufaddahu amwatukum bi sayyiati a'malikum kada ku tozarta mamatanku da miyagun aikinku in kana da baba ya mutu to yi kokari ka zama mutumin kirki saboda ba zai ji daɗi a rika nuna mashi aikinka ana kaga abin da kan zari a baya ba in kana da mama ta mutu yi kokari ka zama mutumin kirki kada ka yadda a rika nuna mata aikin ka ana nuna ga mugun aikin da ɗanki yayi saboda in an tashi nunawa za a nuna ne a cikin ƴan uwansu da suke rayuwa a kabari a suke rayuwan barzahu tare a in ma duka suna nan suna rayu to ai annabi na ganin aikin ka hadisi ya inganta in kai aiki za a kai manzo Allah yanzu kai mutum ba za ka ji kunya a nuna ma annabi aikin ka a ce ga ɗaya daga cikin al'umman ka ya rasulullahi ga mummunan abin da yayi ba kaga ashe akwai bukatuwan mu gyaro idan manzon Allah yana zaune alaihi salatu wassalam aka ce ka zo gaban shi ka san duk abin da kake tunanin da shi ne ƙurewan ladabi da shi za ka je wajen saboda ba a wasa da wajen shi yasa ahlul lahi ahlul qulub dahira kullum suna mushahada da shi wasu Allah ya ba su arzikin suna mu'ayana da shi shi yasa sai ga lamarin su yana tafiya da sauwa-sauwa da ladabi sai gan su misali ba ma sa iya daga kai ba su da abokin faɗa duk in kai mu sai su kalla kai dinnan kayan annabi ne sai ce mun yafe ba za su rike ka ba wannan yana daga cikin abin da ake kira makarimul ahlak fa inna turadu ala awliyaikum min ahli al-qubur annabi ce ana bijiro da ayyukan ku ga majibintan ku da suke cikin kabari a wannan hadisin duk da laifin hadisi ne amma za a iya istishhadi da shi dan ba maudu'in hadisi bane kamar yadda Hafiz sahawi ya faɗa cikin makasiri na cewa hadisi ne za'ifi hadisin mu na gaba shi ma hadisin ne da ifi amma abin da ya sa misali duk hadisi da ifi za a iya istishhadi da shi musamman in abun bai shafi fawa ido da hududu ba hadisin da yake cewa alqabar raudatin min riyal jannati aw kufratin min kufurin na kabari a rami ne daga cikin kwarorin aljanna ko ya zama kwari daga cikin kwarin wuta Allah ka sa kabarburan ya zama raudin min riyal jannati Allah ya sa kabarin mu kada ya zama kwarin wuta lam yasib man zakarahu fil mawdu'ati malam yake cewa wanda ya ce wannan hadisin mawdu'i ne yayi kuskure faqad ahrajahu tirmizi wa tabarani tirmizi da tabarani sun fitar da hadisin ma'ana malam yana suna maka tirmizi babu mawdu'in hadisi a littafin sa wa fi isnadihi da afun amma kawai matsalar hadisin akwai rauni a sanadin sa hadisin mu na gaba man shayi a janazatan hatta Allahu anhu arba'ina kabiran to wannan hadisin shine akwai maganganu a kansa dungumi sun tafi cewa dai ya fi kama da maudu'i amma shi ma hadisin ba maudu'i bane saboda yana da shawafi manzo Allah sallallahu ta'ala ya sallan ke cewa wanda ya raka gawa zuwa kabari za a kankare mashi manyan zunubai guda arba'in ashe yana da kyau bayan an gama sallah inda hali ka raka su makabarta zunubi arba'in daga cikin kabira ba karamin abu ba ne ko misali hadisin ta kabira inda inganta ba amma shahidin hadisin cewa wanda ya raka za a bashi kiraɗi kiraɗi wa ya san adadin yawan ladansa tunda an ce kamar dutsen uhud ladan da za a ba mutum a sai ke cewa fi isnadi kazzabani hadisin a cikin sanadin shi akwai makaryata guda biyu amma walahu shahidun an anas hadisin yana da shaida ma'ana yana da shahidi daga anas fi isnadi da ifani shi kuma a sanadin shi akwai da ifai guda biyu hadisin mu na gaba awwalu ma yujazil abdul mu'min an yaghfiru jami'in man hadara janazatahu shi ma na hadisin wanda ya sanya shi a cikin hadisi maudu'i yayi kuskure ba maudu'in hadisi bane ba wanda ya samu martaba a wajen Allah to farkon karamcin da Allah zai masa shine duk mutumin da ya halarci sallan gawansa Allah ya yafe masa duk mutumin da ya je sallan gawansa Allah ya yafe masa in dai har ka kai a wajen Allah to wannan na daga cikin farkon abin da Allah zai mabawa karamci da shi a kila lan yasir aka ce dai bai inganta ba wa qad rawa min turuqin amma hadisin an rawaito shi ta hanyoyi mabambanta an jama'atin min sahaba kulluhum mu'allala dukkan su ba ta rasa illa amma ka ga ya kauyi ba aluha ba alin dan haka shi yasa hadisi ne da ifi kamar yadda ukaili ya faɗa a hadisin hassinu afani mautaku ku kyautata tufafin mamatanku wannan mu dai alhamdulillah anan ana kwatantawa eh idan za mamaci ya mutu a sanya mashi likafa cikakku kada a yi mashi koran likafan kuma a sanya mashi fari kamar yadda manzo Allah ya ce a sanya fari farin tufafi to nan wajejen mu dai alhamdulillah ana kwatantawa fa innahum yatazawaruna fi quburihim dan su mamata suna ziyaran juna a kabari watan wannan hadisin me ya nuna mana ashe in za ka je ziyarar ɗan uwanka an so inda hali kai ado har in wanda babu takallufi a kansa kabari zai so ya je wajen ziyara da ado ina kai rayayi ka yi ado in za ka je ziyarar ɗan uwanka kana da aboki ne kana ɗan uwa ne da Allah ya haɗa ku ɗan uwa ne na karatu wata sai ka ce bari ku je ina da aboki nawa ne an ce haka ga magabata suke wata ran kawai sai su ce mun zo gaishe ka jiya nake jin ake faɗan maulan mushari al-harazi wata ran kawai sai ya ɗauko moto ya ce a zo ya je ya gaishe da sayyidi malam mustafa sai da malam mustafa ya ce da Allah ya faɗan ma makusanta ya ce shi dai yana jin nauyi a ce shi ya zo ziyarar shi da Allah inda hali a ce mashi ya gode wata ran sai ya ɗauko moto ya ce zai je ya gaishe da sayyidi musaini sai a ɗauko moto zai je ya gaishe su kaji mazaje to haka ake so yana da ziyara mu dai muna da karancin wannan sai dai Allah ya karfafe mu da karfin sa ya ba mu iko abu ne mai kyau abu ne mai kyau kawai zaka tashi zaka je gaishe da dan uwanka da kuka haɗu a Allah dan Allah shine ma har ake cewa fa nuri da ko daba wa dabba wa dabat mamshaka a sai yake cewa wannan hadisin a kila lam yasih wasu ce bai inganta ba saboda ruwayan mai mawdu'at shine ibnu juzi wa qala fi la'ali bal huwa hasanun sahih mai la'alul masnu'a ce a wannan hadisin hasani ne sahihi lahu durukun wa shawahidin kasira yana da hanyoyi da yawa wanda yana ganin kamar ibnu qayyim al-jawzi a cikin ar-ruhu ya istishhadi da wannan hadisin a waje mabambanta a hadisu anna fatima radwanullahi alaiha غسلت نفسها قبل موتها ولبست كفنها فاكتفى علي رضي الله بذلك taktufi aliyu sai da fatima allah ya kara mata yadda taimakanta wanka da kanta kafin ta cika ta sanya likafaninta da kanta ta wadda ta isar da sai na ali ta hutar da shi ba sai yayi ba sashi suna cewa hadisin bai inganta ba amma iya hadisin kawai a ce hadisi ne maudu'i ba da ifin hadisi ba ne ya wannan shine inganta don ba wanda ya san sandaran ta ya fita ta yi wankanta kamar yadda hadimanta ta faɗa ta yi wankanta ta sanya lifafan nata sai ta kira sai na Hassan da Hussein sai ce ku je ku ziyartar mun kakanku shi kuma sai na Ali sai ta aike shi ita ma hadiman sai ta ce mata to ki dan tsaya a waje sai kaman bayan nan da lokaci kaza sai ki shigo sai ta kwanta a gadonta ta kalla gaba ba wanda ya san da ta koma ga Allah wannan wani karamci ne matsayinsu ya wuce haka a wajen Allah matsayinsu ya wuce haka saboda isanta a kiyama ma an ce in za ta wuce sai an ce kowa ya sunkuya da kai in za ta wuce sara'i kowa sai an ce ya sunkuya saboda martabanta Allah ya ba mu albarkacinta Allah ya sa ta mana shaidan mu masoyanta hadisu man da sala musliman fasatara alaihi ghafarallahu arba'ina duk wanda ya wanke musulmi ya suturta abin da ya gani tare da shi na aibi Allah zai gafarta mashi zunubi guda arba'in wannan misali daman suturta musulmi abu ne masharu'i a shari'a e ko a rayuwa ne ka san dan uwanka yana da wani aibi ba burgewa bane ka rika talla da shi musulunci ya hana haka kuma ba shi a cikin koyarwar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi cewa ya man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah duk wanda ya suturta dan uwan shi musulmi Allah zai suturta shi a duniya da lahira dan haka dan uwanka in ka gaishe da wani aibi ka roƙan mu Allah tsari ne kada ya jarabce ka da shi shi kuma ka roƙan masa shari'a wannan shine haƙƙin shi a wuyanka amma kai wani baka ji ba ka san abin da wane yi ai kaza yake yi ai wani neman mata yake ai na gan shi a gidan giya waye aike ka kai ka san zaka kare baka je gidan giyan ba mutum bai sani ko zai kare bai je gidan giyan ba da Allah mu yi kokari mu tsarkake harshen da mu da muke nan da ƴan uwa da za su ci bayan an gama karatun mu yi kokari mu tsarkake harshen in za mu faɗa abu manzo Allah ya ce falekul khairan auliyasum in ma za ka iya faɗa to kai da shi ka je kai masa nasiha e kai da shi ka je kai masa nasiha sai ke cewa wa bi sinadi yusuf bin adiya kila wa laysa bi shay an samu yusuf dan adiya a cikin wannan hadisin sun ce ba komai bane amma mai la'alwi na cewa sahahu hakim ala shartu muslim wa qarrahu zahabi wannan hadisin imam hakim ya tabbatar da inganci shi da sharadin imam muslim sannan imamu zahabi Allah ya musu rahama duka ya tabbatar da cewa abin da hakim ya faɗa ɗin gaskiya ne hadisu man zara kabara walidai aw ahadu ma yawmul jumu'atu ghufira lahu wanda ya ziyarci kabarin baban shi ko maman shi ko dukan su ranar juma'a Allah zai gafarta masa shi kuma a cikin sanar da hadisin akwai wadda ai akwai amma hadisin yana da shahidai shahidan kuma amma akwai laifi a ciki amma tun da misali ba laifi ka je ka ziyarci kabarin iyayen karan juma'a tun da hadisin yana da shahidi laifi ya kan shirya ranar juma'a kuma wannan yana da kyau mutum ba da ya rufe kabarin babansa shikenan sun yi sallama da shi ba kana tunanin kana masa addu'a idan hadisi ya nuna cewa idan ka je ziyarar shi na ɗeba kewa da kai yakan faɗan ma abokan zaman shi na barzan ɗana ne wa ne ya zo ya gaishe yana da kyau misali mutane a rika kokarin Allah ya sa wanda iyayen suka cika in dai har yana da hankali da wayo a lokacin don wasu za ga san da iyayen nasu ka mutu ba su da wayan da za su yi tamyizin haka ko kuma a lokacin ba san haka ba lokaci ya musu fauci to ba laifi sai addu'an ya zama madadin wannan amma in ka sani yana da kyau a rika ziyarar kabarin iyaye sai ke cewa warawa man zara kabara abihi au ummihi au amatihi au halatihi sai aka roto wanda ya zarci kabarin babansa ko mamansa ko yan uwan babannin shi ko yan uwan innansa au ahadi karabati ka taba lahu hajjatun mabruratun wala asalan wannan bai da asali sannan akwai wani abu da ya kamaci yan uwan su dinga yi musamman yanzu da muke da makabartu a cikin gari da an yi kabarta ne a wajen gari za ga misali ka zo wucewa ta wajen da ka san makabarta ne za ka wuce kan katse ya kamata in dai za ka wuce wajen da yake makabarta ka tsaya akalla ka ro ka yi musu kulhu wallahu uku Allah ya kai gare su eh wannan yana da kyau a rika yi in ka san nan makabarta ne ka zo wucewa to tsaya bakin wajen ka karanta assalamu alaikum ahal darul qubur mu'min inna kaza zuwa dai karshen hadisi sannan sai karanta kulhu wallahu kafa uku Allah ya kai shi hadiya fida'u ga kabarin mamatan da ke kwance a wannan wajen sai mutum alabashi daga nan sai ya juya ya tafi حديث آجال البهائم كلها في القمل آه والبراغيس آه كلها ajali ma'ana kwanukan mutuwan dabbobi ga baki daya na daga kwarkwata ne da kudin cizo da fari da dawakai da alfadarai da dabbobi kulluha ajaluha fit tasbihi ana cewa ajalin su yana cikin tasbihi فإذا انقضى تسبيحها قبل الله أرواحها وليس لملك الموت من ذلك شيئا idan sun mutu sun cika ma'ana suna yankewa ga barin tasbihi lokacin mutuwansu kenan mala'ikan mutuwa bai da hannu akan amsan rayukansu ukaili ya kawo cikin abdu'afa awwal mataruki na ibn jauziya la'afa hadisin da mai tanzihi shari'a da shi mai da adul masumat sun ce wannan hadisi ne maudu'i ni kaina da ina istishahari da wannan hadisin a matsayin hadisi ne amma sai daga baya da na yi bincike sai na gane wannan ba hadisi ne da ya inganta daga manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wasallam cewan dabbobi da kwari da tsuntsaye tasbihi rayuwansu na ciki amma duka suna tasbihi saboda Qur'ani ya tabbatar da haka wa in min shay'in illa yasabbihu bihamdi rabbi amma cewan tasbihin shine ajalin su ma'ana shine kamar numfashin su in sun yanke za su mutu to bai inganta daga ma'aiki ba alaihi salatu wassalam ya wa huwa abwabu wannan zai shiga kitabi littafin falala babi babi ne a ciki al-awwalu fi fada'ilil ilmi wa ma warada fiya min man lam yasih zai mana maganan falalan ilimi da abin da ya zo a ciki wanda bai inganta ba to shi ma'ana akwai bukatan mai da hankali sosai mu ji hadisan da ke ciki kila akwai wanda muke istishahadi da su ba su inganta ɗin ba kaga misali sai mutum ya samu kamewa daga barinsa a hadisin farko shine yazo hadisin da yake cewa idlibul ilma walau bisi ku je neman ilimi ko da za ku je kasan sinni fa inna talabul ilmi faridatan ala kullu muslimin neman ilimi farali ne akan kowane musulmi a rawahul uqayli wa ibn addi an anas marfu'an da ukaili da ibn abi sun rawaito hadisin daga anas tare da raf'a wa qala ibn hibban ibn hibban rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa huwa batilul la asal lahu wannan hadisin hadisi ne na ƙarya bai da asali inji ibn hibban wa fi isnadi abu atika a sanadin hadisin akwai abu atika wa huwa munkarun ko eh munkarul hadisi munkarin hadisi amma munkarin hadisi bai wadda adda hadisi nakara a cikin rawi bai mai da hadisi maudu'i an kiyaye wannan ko nakara a cikin rawi rawi dan ya zama munakarin hadisi ba yana hukunta hadisin maudu'i ba ne don ba a ce wada'i ba sannan sai yake cewa wata aka bi annahu qadarawa lahu tirmizi sai shi mai littafi ke cewa da na bi hadisin sai aka ce imamu tirmizi ya ruwaici hadisi a wajensa ruwayan imamu tirmizi hadisi a wajensa kaga wannan na ƙara tabbatar da wannan hadisin ba za a ce hadisi maudu'i ba jifan hadisin da wani ima kuskure ne mai girma saboda kamar yadda muka faɗa a cikin sunan tirmizi babu wani babu hadisi maudu'i وقد أخرج هذا الحديث البيهقي في شعب وانا حديث إمام البيهقي يكتر أشكي شعب باوي حديث ne Tirmizi ya fitar ba. a cikin rawin da aka jefa da maganin shine akwai wanda yake cikin rijalul tirmizi daga cikin rawin da aka ambata a cikin hadisin sai yake cewa wa ibn abdul barr fi kitab al ilm ibn abdul barr ya rawaita hadisin cikin kitab al ilm wa qala fil muhtasar huwa li ibn majah a cikin muhtasar aka ce a'a wannan hadisin akwai shi a cikin ibn majah Ahmad ɗan Hanbali ya ruwaici hadisin Ahmad bin Hanbali ya ruwaici hadisin Imam al-Baihaqi ya ruwaici hadisin wa mashhurin lafazin hadisi hadisi ne mashhuri wa asaniduhu da'ifa amma sanadin hadisin sanadi ne da'ifi wa qad awradahu ibn Jawzi fi mawdu'at ibn Jawzi ya dauki hadisin ya sanya shi a cikin cikin mawdu'at mun san cewa har Hafiz ibn ibn Hajar ya yi azabbu anil musnad littafinsa mai zaman kansa don hadisan imam ahmad da shi ya ɗauka ya sanya su a cikin mawdu'at wadda misali ya yi mashi zabbi dangane da haka walakin hassanin bi qabulul umma a ni ma nake cewa a can ƙasa nake rubutun cewa ko a ce hadisin bai zama hasani ba to kabulin umma ya isa ya inganta hadisin da haka wannan hadisin yadda shi malam ya kawo shi kanshi bai yadda da hadisi ne maudu'i ba eh kawo hadisi a matsayin hadisi maudu'i ba shi bai yasi hadisi tsananin shi a ce hadisi da ifi amma rukin hadisin zai mai da shi misali hasanin bi shawahid wallahu alam dan daga ciki imamu qabarani ya hasana hadisi hadisin mu na gaba man kataba anni ilman aw hadisan wanda ya rubuta ilimi ko hadisi da gare ni lam yazal yaktubu lahu al-ajru ma baqiya zalika al-ilmu aw al-hadis ma dama wannan ilimin ko hadisin ya wanzu to ba za a gushe ba ana rubuta masa lada rawahu hakim an abi bakar siddiq radiyallahu anhu marfu'an hakim ya rawaito daga sayyidina abubakar ya rafa'anta hadisin wa rawahu ibn abi an qasim bin muhammad marfu'an mursalan ibn abi ya kawo shi daga qasim dan muhammad hadisin marfu'i mursali bilafzin man kataba anni ilman wa kataba ma'ahu salatu alayya wanda ya rubuta ilimi ya haɗa tare da shi salati a gare lam zalfi ajar ma qura azalika alkitab ba zai gushe cikin lada ba ma dama an karanta wannan littafi aw amila bi zalika ilm ko an yi aiki da wannan ilimi wa fi isnadi abu dawud dan nahai kazzab a sanadin hadisi akwai abu dawud dan nahai wanda yake magareci ne wa rawa bi nahwi tabarani fil awsat tabarani ya rawaito kwatankwacin shi a cikin awsat an abi huraira daga aba huraira marfu'an wa fi isnadi ishaq bin wahab al-allaf a sanadin hadisi akwai ishaqa dan wahabul allah kila kazzabun wasu kace kazzabi ne wa taqabahu fil la'ali fa qala laysa bi kazzabin wada da ifin me la'alu yake cewa a ishaqa bin wahabul allah ba makaryaci bane kuma ba da ifi bane wa fi sanadi ailan bashar bin abdul faris akwai bashar bin abdul faris wa qad awradahu zahabi fi tarjamatihi zahabi ya kawo shi a cikin tarjamansa wa qala hadisun mawdu'un wa bishir kazzabahu al-asli ya ce shi bishir nan azdi ya kareta shi wa kalatin lisanin zakarau ibn hibban fisikat mai lisanin mizan shine ibn hajar din yana cewa shi wancan da su zahabi suka da'afa to ibn hibban ya ambace shi cikin sika duk da dai misali shi ibn hibban yana da tagafuli amma wanda ya sikanta baya zama maudu'i sai dai a ije shi a ajin munkari ko kuma misali da ifin ruwaya haka a hadisin mu na gaba الحمد لله والسلام على رسول